الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ya bacci ranar lahadi ce da daidai da sha bakwai ga watan juma'a ura hijirana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na hamsin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim abul hussein allah maɗaukakin sarki da farta mishi منكر باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يغرغر منا cikin wannan babu muna sharhin shi lokaci ya kure mana dan haka zan sake karanta mana hadisin babin mu cigaba da tattauna mas'alolin da muke karanta Imam Muslim yace babu dalili ala sihhati islam man hadarahu al-maut ma lam yughargir babin da ke tabbatar da dalilin ingancin mutumin da mutuwa ta halarta mishi ya musulunta a lokaci ma damar bai shiga halin gargara ba حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضره أبا لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة سعيد بن مسيب يتي ما هيفيش المسيب بن حزم يا باش العبار يتي وعند متوى تهلرت ودتيز أبو طالب وقال الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفوريشي sai ya samu abu jahal da abdullahi dan abi umayya dan mughira suna wuri فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عم لا إله إلا الله سنة ذن الله يا كي بطا كتي لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله وأن كلمة دئت ذن كف هجة نشيدك أورن الله سوى كام سبنتا فقال أبو جهل وعبد الله بن أمي أبي أمية سي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية سكتي يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أبو طالب كان كامر الدين بابنك عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه إذن الله بيبشي yana maimaita mishi wannan kalma wa yu'idani lahu tilkal maqala su kuma suna maimaita mishi ainihin wato ko wa yu'idu lahu tilkal maqala manzon Allah yana gabatar mai da wannan kalma yana sake maimaita mishi ita wato akwai riwaya ta sahihu muslim wadda ta ce wa yu'idani lahu tilkal maqala annabi yana ce mishi ka ce la ilaha illallah su kuma suna ce mishi za ka kyamaci addinin abdulmuttalib ne hatta kala abu talibin akhira ma kallamahum har dai karshe abu talib ya ce wa ala millati abdulmuttalib yana kan addinin abdulmuttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah yaki fadar la ilaha illallah فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka na rantse da Allah zan ci gaba da roƙa maka gafara matukar ba a hana ni roƙa maka gafarar ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah mai tsawuwa da ɗaukaka ya saukar da ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بحلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نشيد أيديهم مؤمني سروقا ومشركي غافرا كودا مشركا ننسن كسن دنجل سنين قصا bayan al'amarinsu ya bayyana cewa ‘yan wutar jahimu ne hanya ɗaya da ake gane cewa wani ɗan wutar jahimu ne shine a tabbatar ya mutu yana mushriki idan kana da yaƙinin wani ya mutu yana mushriki ne to ka samu yaƙinin yana wuta amma in ba za ka iya tabbatar da cewa ya mutu yana mushriki ba to karka ce ainihin dan jahimu ne to ka'idar kenan anan tunda Allah yake cewa bayan sun gane yan wutar jahimu ne wata hanya ake gane wani dan wuta ne shine ya mutu yana kafiri ma damar kashi da ya mutu yana kafiri to kakka roƙa mishi gafara فأنزل الله تعالى في أبي طالب شكوى أبو طالب في الله يسوكر آية سكت دقداء كنشي فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يتيوى النبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء باكا إيه شرير دا وان دا كتسو سيدي الله شيكي شرير دا وان ديسو وهو أعلم بالمهتدين ومن الله شيكي واسم وان دا ستسوني شيكي Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan ainihin shi ne hadisin wanda dama mun karanta shi mun karanta tarihin sahabi musayyib baban sa'id ibn musayyib sannan mun karanta tarihin dattijo abu talibin a inda muka tabbatar da cewa saukar wannan ayar a kan shi na ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa ba gudu ba ja da baya lallai ne dattijo nan ya mutu akan kafirci wannan shi ne ijma'in al'ummar musulmi baki ɗaya su mun kawo cewa ɗan shi'a ne suka faddare daga cikin wannan ijma'i saboda sun ɗauki abin ɗauka ta siyasa wai a ce kamar baban aliyu ya mutu yana kafiri ba abin da zai hana mu kabbara Allah ta ba a kan komai duk abin da kake tunanin ba zai yiwu ba in Allah ya tsara shi haka shi kenan Allah maraukakin sarki ya taimaka ga hadisi da ne mana alƙawarin zan kawo mana wanda asalin wannan hadisin jama'a sahihin hadisi ne wanda al-Imam Ahmad ya aikin fitar da shi kamar da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Imam Al-Baihaqi dukkanin su sun fitar da wannan hadisi wanda yake ƙara tabbatar da cewa shi kanshi Aliyu ya ce da cewa mahaifin shi ya mutu a kan mushriki ba yadda za a yi ita gaskiya ba yadda za ka ratse mata idan ka yadda da ita kawai shi idan ka huta kuma ka hutar da masu binka wannan hadisi gashi daga sayyidina Ali Allah maraukakin sarki ya ƙara mishi yarda قال علي يتي لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا يند بابانا أبو طالب يا رسول سنجور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نتي دشي إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه بطنك tsohon nan fatacce ya mutu wawaye zai rufe shi kamar yadda muka bayyana tarihin a baya sau da dama wannan dattijo ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sakamakon tsaya mishi din da ya dangin shi gaba ɗaya suka kyamace shi kuma suka guje shi amma da suka ga zai mutu wannan ɗana shi zai ɗora mishi kalmar shahada don ya samu albarkatuwa da musulunci ya ci moriyar wahalar da shi kan shi sai suka zo suka yi mishi asara suka hana shi musulunta suka yi mai bakin ciki yana mutuwa kuma sai suka watse shi ne yanzu ɗan shi ko ke cewa annabi to mahaifina ya rasu ba shi kowa ya watse waye zai hidimar binne shi qala hab sawari sai annabi ya ce wa aliyu tafi kai ka je ka rufe shi thumma la tuhdith shay'an hatta ta'tiyani ka je ka yi bakin ka alaikum kar ka ce wa kowa komai kar ka aikata komai har sai ka rufe shi ka zo gare fa qala sai aliyu ya ce innahu mata mushrikan ya fa mutu yana mushriki ne fa qala dhhab sawari manzo Allah yake tafi ka je ka rufe shi qala ali yace fawaraitu thumma ataitu naje na rufe baban na sai na zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam qala dhhab faghtasil wa la tuhdith shay'an hatta ta'tini yace je ka warka ka wanke jikinka kar ka ce ko kowa komai kar ka aikata komai ka je kai wankan kawai ka dawo qala faghtasaltu thumma ataitu naje ne wanka sai na dawo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam قال فدعالي بدعوات النبي من أدعوئي من يوى إن سيدنا علي ما يسرني أن لي بها عمر نعم na fi farin ciki da waɗannan addu'o'i fiye da a ce na samu jajayen raƙuma wasu da da kuma baƙaƙen raƙuma wannan addu'a ta fi min albarka fiye da samu raƙuma ko waɗanne iri qala in ce wa kana aliyu idan rasala mayyit al-mayyit irtasal tun daga wannan lokaci sai zama duk sanda sayyidina ali ya ainihin wato yi wa mamaci wanka sai ya yi wanka saboda wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin bashi kun ga wannan hadisi jama'a dalili ne karara akan shirka da abu ɗalibin ya rayu a kanta da kuma cewa ya mutu a kanta ne bi shahadati ibni dan shi ne sayyidina ali baka da hanyar da baka yi inkarin wannan hadisin sai dai kana da wannan bakar aqida ta rafibanci ta kin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan kuwa ba sabon abu bane ba yanzu aka fara jin haka ba amma hadisi da ya tabbata kamar yadda kun ga shi kanshi wannan hadisi yana tabbatar da saukar wannan ayar akan abu talibin dalili ce akan ya rasu akan shirka ya rasu akan kafirci Allah madaukakin sarki ya taimaka babban malami al-imam an-nawawi shi kuma ku tsaya ku ga abin da ya faɗi a cikin sharhi cewa قد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب malaman tafsiri kaf sun haɗu akan cewa wannan ayar ta sauka ne akan ainihin wato abu talibin وكما نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره وهي عامة فإنه لا يهديه ولا يضل إلا الله تعالى فأنا شوى آية تاسع كأثر أبي طالب الله أنا شوى النبي صلى الله عليه وسلم باك دقيق كشير الله يدقيق فأما كما حكى الأمر الدكي game da kowa ma sai wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shirya Allah ya taimaka wani hadisi bukhari da muslim dukkaninsu sun fitar da shi al-imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun tafsir kamar yadda ainihin ya sake fitar da shi a can a cikin ainihin kitabun an-nubur haka kuma imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun janaiz al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi al-imam ahmad da abu nu'aym dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi wannan ita ce al-mas'alatu al-ula da kuma as-saniya المسألة الثالثة في فوائده منها أنه دليل واضح على صحة إسلام من حضر في الموت وأن حديثي دليل game da ingancin wanda ya musulunta a lokacin da mutuwa ta halarto mishi malam yusra sin naz'i matukar ba a fara cire ran shi ba wa huwa gargara wannan halin shi ake kira gargara duk mutumin da ya shiga wannan halin to ko ya furta kalmar la ilaha illallah a lokacin ba za ta amfanar da shi ba amma ma damar bai shiga wannan hali ba to shi ke domin in ya shiga cikin wannan halin jama'a a wannan lokaci ga yadda mutane ke kallon shi ba shi da bambanci da irin wanda ya shiga halin bugun aljan wato kamar hankalin shi ya fita daga irin wanda rayuwar da kuke ciki yanzu mala'iku yake gani amma ma damar bai shiga wannan hali don ya faɗi kalmar la ilaha illallah za ta amfanar da shi الثانية ومنها أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل wanda duk ya mutu akan shirka to wannan mutum dan wuta ne yanke kuma daraja da dangantaka ba za ta amfanar da shi ba wa minha am anna man lam ya'mal khairan qat thumma khatama umrahu bi shahadati an la ilaha illa Allah hukima bi islamihi mutumin da tun da yake bai taɓa aikin alheri ba bai taɓa sallah bai taɓa musulunci ba amma da ya zo mutuwa sai ya cika da kalmar la ilaha illallah ku kiyaye ko da ba wani ne ya faɗa mai ba a ce kafiri ne yana rayuwa tsakanin ku da ya zo zai mutu sai ya furta la ilaha illallah sai ya cika da ita amma tun da yake bai taɓa sallah bai taɓa bai taɓa wani aikin alkhairi ba za a hukunta cewa wannan mutum musulmi ne wa ujriyat alaihi ahkamul muslimina kuma za a gudanar mishi da hukuncen hukuncen musulmi to a nan yanzu in kuka ce za ku karɓe shi ku jana'iza ɗan uwan shi waɗanda suke arna ne zai ce a ba za su yadda ba ya za ku sai ku bar su su je su yi mishi duk abin da za su yi mishi na burial ceremony ko kuma ku taru ku kaddara kamar gashi a gaban ku ku yi mishi sallah abin da yake wajibi akan ku kenan ina fata an gane idan kuwa har kuna da iko to wajibi ne ku karɓi gawar shi ku wanke gawar ku yi mata likafani ku yi mata dishi dindimu na sallah da rufe ta a makabartar musulmi fa in qarana mutqa lisanihi عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى بشرط ألا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة إذا أكسام تشوى حرشا شي ينا قصد يفرت لا إله إلا الله زوتي شي سيتا قدرتي to wannan zai amfane shi a wurin Allah amma a wurin mu musulmi za mu ce bai furta ba amma zai amfane shi a wurin Allah ina fata an gane amma malam yace da sharadin ya zama bai shiga hali na gargara ba sai yake cewa wa ajaba an fahimul khitabi wa raddul jawabi وهو وقت المعاينة ألوكة نيكي جنب ملائكو ألوكة بذي أنفانيش وإليه الإشارة بقوله تعالى أهكني الله يكينوني دتوا وليست التوبة للذين يعملون السيئات Allah baya karban tuba a hannun waɗanda suke aikata saɓon Allah hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al'ana sai ya ga cewa mutuwa ta halarto mishi sai ya ce a yanzu na tuba cikon aya ce a walal ladina yamutuna wa hum kuffar waɗanda suka mutu zallan kafirci Allah ba zai karɓi tubansu ba waɗanda kuma suna kafircin suka yi yunkurin su tuba sai dai sun shiga halin gargara Allah ba zai karɓi tuban su ba wallahu ta'ala a'lam rabi'an wa minha anna alladhi yanfa'u al-insana 'amaluhu la nasabuhu wannan hadisi yana nuna mana cewa aikin mutum ke amfana shi ba darajar shi ba fa idza kana ghayru muttabi'in lil islami fala tanfa'uhu shafa'atu shafi'ina wanda duk ya zama baya bin addinin musulunci to dangantaka ba za ta amfanar da shi ba ceton masu ceto da zai amfane shi ba kun ga waɗannan karatutukan su ne abin da kullum nake gaya mana kowa ya ƙoƙari ya tsaya da ƙafa shi ka daina tunanin ni ɗan wane ne ni jikan wane ne ni kabila kaza ne ni mu ne mutanen gari kaza kakanmu ya fara yin kaza duk wannan aikin banza ne larabawa cewa suke laifal fata man ya kulu ha ana ba laifal fata man ya kulu kana abi innamal fata man ya kulu ha ana ba ɗa na gari ba shi ne wanda yake cewa ubana ne suka karɓo mulkin mallaka ubana su suka fara digiri a ilmi ubana su suka ci gasa karatun alkur'ani duk ɗan da ka ji wani a faɗin haka ya lalace ni ɗa na gari cewa yake ni ga nan wallahi azimi ina fahimtar wasu maganganu da nake faɗi a wurin nan da kuna komawa kuna nazarin su suna da alaƙa da tarihin mu ne mu musulmi suna da alaƙa da tarihin mu ne mu ƴan ƙasar nan nake ce muku a ƙasar Hausa ba a raba gidan gado saboda da yawanci ba ku karanta literature na Hausa ba ku san magana wannan ba aibi ne a ƙasar hausa ubanku ya rasu ku raba gidan da ya mutu na ba kuma ya saba ba ba nan ba ina cewa saba shari'a bane a'a wani abu nake yi wato a ƙasar nan ana tarbiyyar ƴaƴa ne su ginu lokacin da ubansu ko uwarsu za ta mutu sun wadatu daga wannan gidan Allah ya sa kun gane me nake yi sun wadatu daga wannan gidan saboda mai sun tarbiyyantu kowa ya tarbiyyantu ya je ya gina nashi to abin da yake alfahari ne kewayo a ce nan ne gidan uban amma yanzu ku shiga cikin zariya kano sabbata katsina ko ina ku ga yadda ya'yan mu suka lalace kowanne ya yi gururu yana zuwa ku zan zumar abubuwa da sai da kuma su kuma su gudu fatakwal in ya dawo sai zai je ɗakin zaure wurin abokai ke ta abubuwa ku ka bincika ku ga haka ne ko ba haka akwai datti da rikici ya taso ba ra'iwar haka a garin nan wani mai sarauta ya tara sai da musu gori sai wani ya miƙe ya ce a'a ubana ya bani labari ya ce kakan shi ya gaya mishi gidanmu zamanin sarkin zazzau alu dan da aka siye shi gidan suna ciki har yanzu shi da tuka da yake faɗin haka yanzu shekarar 67 a duniya alu dan sidi 1903 lokacin yamminki a zazzau tun a lokacin kakansu na da ya fi wurin har yau gidan yana nan a kwarbai ya ke lissafa kenan shekara ɗari har yau gidan yana nan saboda duk wanda aka haifa ya tarbiyyantu ya albarka sai ya fito gidan nashi wanda ya rage yake bukata sai ya zauna amma yanzu uba ya kwanta ya mutu ya'ya Allah Allah suke ai marmaza a ce an yi sadaka uku to sai a ce za a raba gida sai wannan ce a shi a siya da an san a ba shi ke mai kashe ku ran da ya shigo garin ina zai kwana wasu ya zai kwana ɗakin zaune na aboki ita wannan magana da nake faɗi ba ina cewa kar a raba gado ba ne ba ina cewa ba a raba gado ba ne amma an nan kasar an waye gari ana tarbiyyar ƴaƴa ne har ba sa kwaɗayin gado dai mutum yana kwaɗayin gado ya lalace zuciyar shi ta mutu duk abin da ya gada ta sa mishi ido bayan yan shekaru ba da rawa ce ka duba da kyau gani ina fatan ku fahimci wannan magana yanzu wannan wurin da muke zaune wannan anguwar da muke zaune abin da sardauna ya gina 'yan arewa su zama ke ya gina gaskiya corporation da ta nan ɗan ƙaramin gini ne in ka gwada shi ba faɗin filin anguwar yana nufin zuwa yanzu wurin ya haɓaka tsakanin kwatas da offices har ya mamaye wannan dajin gaba ɗaya amma da aka rayu gari ba su ɗauki tarbiyyar ba fa sai suka zauna suka kasa ba mu noma mun fassara akan haka ita kanta gaskiya corporation sai ta mutu aka ɗaga wasu ɓangarori da yawanta aka ba da haya ko aka siyar ko aka yi ko aka yi wani turanci ne da kaka bincika suka kasa gudanar da ita sannan gwamnatin jihar kaduna shi ne sai ta yi rubutu ta ce ta kwace wannan filayen wallahi ba haka ne manyan mu suka yi tarbiyyar mu ba manyan mu ba malalata ba ne ba su yi tarbiyyar mu ta lalace ku fahimta jama'a sai da haka ku fahimci wannan maganar da nake yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu me yake yake cewa cewa cewa ba a gadon su su annabawa abinda suka bari sadaka ne Abu Bakr dukiyar shi ya dinke kaf ya sadaukar da ita a musulunci aka ce ma za tarakta li ali sai ce taraktu lahum Allah wa rasulahu mutanen yau da basu tarbiyyar ƴaƴansu ba ka je ka samu mutum yana ɗiban dukiya yana tara sai ce wai na tara wa 'ya'yan shi ne Allah sarki sai ka tambaye shi kai guda nawa baban ka ya tara maka baya son ka ne baya kishin ka ne baya jin tausayin ka ne so ku kiyaye jama'a tarbiyyar kwakwalwar mutum ta fi muhimmanci fiye da tarbiyyar gangar jikin shi shine injin motar ka zama yana da lafiya ko ya fi a ce motar ka tana da fanti sabo amma injin lalatacce ne eh ko da aka zama ku kiyaye wannan abin da waɗannan maganganun suke nuna mana kar ka dogara da cewa kai dan wani kar ka dogara da cewa kai jikan wani ka dogara da cewa kai kai ne kaza in ka ce kai ne kaza sai ka ɗauki kanka sai ka saka a cikin aji in na ce aji ajin makaranta in na ce aji a kasuwa ka je ka duba alayyaho kake siyarwa a cikin ku masu sai da alayyaho ya kake in ma'aikacin gwamnati ne kai ya kake wajen kasuwan makaranta ne ya kake in manomi ne ya kake shine a ajin a matsayin irin naku sai ka dubi yaya kake ya kwazon ka yake sannan in kana rayuwa ka rinka kaddara yau idan babana ya rasu yau in babata ta rasu ya zan yi sannan sai ka zo ka kaddara yau a ce a yi girgidin ƙasa gaba ɗaya gidan ya rushe ya zan yi yau a ce yan fashi su sace jari na ya zan yi ba ana cewa ka yi haka ba ne kan kan ka fatan sharri a'a ka rinka tunanin ya za ka ka zama namiji don matsala ta zo shi yasa ka je ka dubi yanzu 'ya'ya da aka ɗibe su aka kai su malaysia su yi karatu ka je ka samu batsalar da suke yi su kashe kuɗin su lalata kuɗin sannan kuma su dawo ba su yi karatun ba amma kwaɗo ke za su dawo da kwalin certificate da jarabawa mai kyau amma ka watsa mishi turanci kai da kai makaranta a nan ka ji yana jin turancin makuwa sannan abin da aka ce ya je ya karanta ka tuntube shi ka ga me ya sani a ciki sai ka ga cewa to ashe ba tarbiyyar shi aka yi ba kuma ba a taimaka mishi ba saboda haka jama'a kowa ya yi kokari ya tsayi da kanshi a waɗancan lokutan da ike watsa ita ce hanyar da ake isar da sako haka malam bakar gumi yake faɗi in ce an can lokacin da waƙa ake isar da saƙo muna so saƙo ya zama across the nation ya shiga cikin mutane sai aka sa shatayen ɗan arewa ku bar bacci najeriya ma akwai daɗi yana yunƙurar da yan arewa su miƙe sannan ya tashi ya ce ni ma dodo gumi na nake ci yau kowa gumi na yake ci ma'ana a lokacin ana shadda a mutane ne kowa ya tashi da kanshi saboda haka jama'a wannan tsayuwa da kai tana fara tun daga duniya har lahira idan a nan duniya kullum aka taɓa ka za ka ce kai ne jikan shehi kaza kai ne jikan kutubi kaza kai ne jikan gausi kaza imamu wane kakanku ne wane shi ya zo da musulunci arewa ne kuka musuluntar da su wane to kai kuma fa kuma me ya kai ka ga wannan lissafin duk wanda ka ji yana lissafin bara to bana ba ta daɗi ba ne don haka duk wanda ka yana cewa mu mu ne kakanninmu suka yi kaza mu mu ne kakanninmu suka yi kaza shi za ka same shi ba abin da yake yi amma inna man fata man yaqulu ha ana ba a shi ne yake cewa ni ga ni nan na cancantan tsayi da kafata wannan tsayuwar da kafa ita za ta sa ranar lahira in ta tafi ba wai kai zuru kana jira cewa wani zai cece ka ba idan kana da wani abu da za ka gabatar Allah yake cewa wa qaddimu li anfusikum ka gabatar wa da kanka wani abu ba ka je ba ka da komai ba Allah maraukakin sarki ke ai wa minha anna al-mahabbata an-nafi'a hiya al-mahabbatu al-imaniyya a daga ciki har wa yau soyayya ta gaskiya ko to ita ce soyayya ta imani kana son wani ne saboda imani shi yana son ka saboda imani mata kai zama kana son ka saboda imani tana son ka saboda imani amma duk wata soyayya ba ta imani ba za a wayo gari ta watse saboda in kana son wani ne saboda kuɗi ran da ya talauce ka ga soyayya ta ƙare kana son wani saboda mukami ran da ba mukami za ka watse kana son wancan ne saboda kyanta ran da ba ta da kyau ta tsufa ba ka son ta don haka soyayya ta gaskiya ita ce soyayya ta imani lal mahabba at-tabi'iyya ba so na ɗabi'a ba fa inna aba talibin kana yuhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama hubban shadida ai abu talib yana son annabi matukar so wa yuqaddimuhu ala nafsi har yakan gabatar da annabi akan kanshi inda ya cancanta ya kwanta shimfiɗa ta babban hakim sai kwanta da annabi ya kwanta shimfiɗa da ya kamata ya zauna sai sa annabi ya zauna shi sai zauna gefe wa ala auladi yana gabatar da annabi akan ƴaƴan shi walakinahu ma nafa abu zalika sai dai haka bata amfanar da shi ba iz domin kuwa lam yuhibbahu al-mahabba ash-shar'iyya bai so shi ba so irin na shari'a allati tahmilu ala ittiba'ihi wanda wannan soyayya za ta sa yi shi walin qiyam li shar'ihi wanda wannan soyayya za ta sa ya tafi zuwa ga al'amarin shi dan haka kaji soyayya sai in ta zama ta addini ce ita ce take kubutarwa dan haka kaji a cikin hadisi annabi yake cewa wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi mutum biyu waɗanda suke son juna saboda Allah akan haka suka haɗu in kuma ka ji sun rabu akan haka ne waɗannan mutanen ba su shiga aljanna soyayya saboda Allah ba soyayya saboda kuɗin mutum ba ka duba irin soyayya da ake wa mutane saboda kuɗinsu wanda ba kuɗi sai a watsi ka duba soyayya yadda ake wa mutane saboda suna da mulki yau ka je kofar gidajensu ba su da mulki sai da kowa ya watsi sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wanda yake baya mutuwa balle ya bacci ko gyangyani yau da yake shekara uku ba zuwa hudu zuwa biyar aka sami shugaban ƙasa wanda yake da ƴaƴa ƴan mata zaratan ƴan mata kyawawa kowane gwamna so yake sarki ya tabbata ga Allah yana kwanciya ya rasu shi kenan duk masu neman auren ƴaƴan sai suka fata ka gani a lokacin kowa yana so ya auri 'yar gwamnan ne don ne don da ƙarfi da ya 'yar shugaban ƙasar don da ƙarfi da yaji in ya tashi ta zarce a san yadda za a sa shi ya zarce saboda 'yarsa tana hannun shi ana cewa ga shi ya tsafta ya mutu shi har a jarida muna nan da jaridu a makarantar har a jarida sai da aka buga wani katafaren gwamna a jihar nan ta yana neman wata ya da mai kuɗi ta ba shi ma yana nema gawa ne yana nema yan jarida suka buga karin magana suka ce Allah ba mai rabo sa'a uban na mutuwa shi ke da kowa ma sai ba ba mai rabo ke ne da ma duk auren wasu ba sa ne shi yasa kullum in Allah ya ɗaga darajarka sai kai ka natsu waɗannan mutanen da suka taru gare ka dama kafin wannan daraja suna tare da kai a'a to sai kai tunanin wannan daraja wanda ta bushe za su kauce to kai kokari ka san cewa su wane ne naka in ba haka ba sai ran da ba mukamin sai ka nemi kowa sai ka rasa Allah ya kyauta mana yake cewa Allahu akbar wa minha أن الشرك محبط لأعمال الخير wannan hadisi na karantar da mu cewa shirka tana bata ayyukan alkhairi idan kai shirka kwaya ɗaya duk aikin ta na alheri sai ta bata da anna aba talibin kana ya hutu nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama wa yaqumu bidifa alai saboda abu talibin ya kasance yana kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa yafdihi bi kulli ma yamliku duk abin da ya mallaka yana iya ainihin sadaukar da wannan abu domin kariya da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaf'alu tujahahu kull khairin duk wani abu na alheri zai iya gabatarwa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam illa anna kull zalika habita bi shirki sai duk wannan aikin na Abu Talib ya baci saboda Abu Talib mushriki ne wa adam ta'atihi bi tauhid da kuma rashin bin shiga tauhidi قال الله عز وجل الله يتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلنا قضاء منصورا zamu tattara duk ayyukan da ainihin kafirai suka aikata sai mu wace shi mu shirke shi sai bi iska aya ta 23 cikin suratul furqan kenan kuma wannan shine hali mafi hadari wanda dan adam zai shiga a ranar alkiyama ka je ga ayyuka tingin amma kuma sai a ce maka khuduhu fa ku kama shi ku daure shi ثم الجحيم صلوه وجيب شوط جهنم ثم في سلسلة سبعون ذراعا فاسلكوه كذب أشأتكم سرقة بكام أن يواتوا سبعين duk wannan bayan an gama aiki kuma fa an sheke shi hali mafi muni da ɗan adam zai samu kanshi shine ka gama abin da kake ganin zai amfanar da kai a gaba kai ka wulakanta aikin ya lalace shirka ita take kawo wannan ɗan uwa ko kana yin shirka ka tuba ka bari ya kai da kake yin shirka in ka ji mai wa'azi yana wa'azi akan shirka kar ka ji haushin shi ka ce ya ki jininka yana cin mutuncinka ka tabbatar yana kaunarka sabi an wa minha annahyu an al-istighfar lil mushrikina wannan hadisi yana hana mu roƙawa mushrikai gafara na'am wannan hadisi yana wannan hana mu roƙa mushrikai gafara mun ji inda hadisin ya ɗauko ayoyi waɗanda tuni ayoyin alqur'ani sun tabbatar da haka wa minha bayanu sabab nuzul al-ayat al-mazkura sa'annan a cikin wannan hadisi mun ji dalilin saukar waɗannan ayoyi da suka gabata da aya Abu Talibin da ayar suratu Tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen duk hadisi kun ji ya bada labarin haka ومنها جواز الحلف من غير استخلاف wannan hadisi yana nuna mana ya halatta kai rantsuwa don tabbatar da wata magana da kake so a yadda da ita ko a gamsu ba tare da an ce rantse ba za ka iya cewa wallahi hulan nan naira ɗari biyar musu ta to me yasa ka rantse a kana son ka tabbatar musu da gaskiyar magana ne ba dan ana shakkar makarta ba wa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala saboda annabi ya ce a cikin hadisi ama wallahi la astaghfiranna laka yace wallahi ni ko sai na roƙa maka gafara alhadis qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi yace ka anna al-halifa ha huna ka anna al-halifa huna li ta'kid al-azm ala al-istighfar a zahiri annabi ya wannan rantsuwa ne dan ya karfafi azama shi da aka roƙa Abu Talib gafara wa tatyiban li nafsi Abu Talib dan kuma ya faranta ainihin ran Abu Talib kun ji jama'a ya halatta karantsi dan tabbatar da wata magana ba don ana shakka ba sai dai ka kiyaye kuma ba a san yawan rantsuwa ne yawa wa minha anna qawluhu huwa ala millati abdul muttalib cewar da yayi yana kan addinin abdul muttalib kun ga ai ba haka abu talib ya faɗi ba abu talib cewa ana ala millati abdul muttalib ana amma da mai bada labari ya jefa sai ya ce faqala huwa sai malam yake cewa min husnul adab wannan yana daga cikin kyautata ladabi wajen ba da labari wa tasarrufat da kuma iya isar da magana wa huwa anna man haka qawla ghayrihi qabiha duk sanda wani yayi wata muguwar magana idan ka zo zaka ba da labari yan barila ko an yi atiya da damirul ghaiba yazo da damiri na kawar da magana karka ce misali ka ga ai cewa zan mutu akan addinin abdul muttalib madadin ka faɗa haka ce ya ce zai mutu a kan addinin abdulmuttalib kaga anan ya kawar da magana to duk sanda wani ya muguwar magana in ka zo za ka bada labari to ana so ka kau da ita daga kanka sai malam ya ci gaba da misali yake cewa da qubhi surati lafzihi alwaqa saboda munin yadda magana take ka misli hada kamar wannan wa kama fi hadisin kama kuma yadda yazo a cikin hadisi idza qara ibnu adama as-sajada fasajada idan dan adam ya karanta wata aya qur'ani wadda take da sujuda a ciki kuma yayi sujuda din i'tazala shaytan yabki sai shaytan ya tafi a guje yana kuka yaqulu sai ka ji shaytan yana cewa ya waila madadin kai ne ba labari annabi ba sai ce shaytan yana cewa ya waili ya waili ba mun ne sai ce sai ce ya waila ya shiga uku wayo shiga ukun shi kaga ya kau da magana daga kanshi na fata an gane alhadis rawaha muslim muslim rawaito wannan hadisi to jama'a kun ji wannan bayan da al-imamu ainihin wato muslim ya gama kawo mana waɗannan ainihin wato bayanai wannan hadisi sai kuma ya ci gaba da cewa wa haddathana ishaq ibn ibrahim wa abd ibn humayd قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حول السند وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب هو وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله مسلم يأتي مالمينا إسحاق إسحاق بن إبراهيم الراوي يكين da abdu dan humaydin suka ce abdurrazzaq ya karantar da su hadisin da ma'amar ya karantar da shi sai muslim ya canza wannan hanyar sai ya kawo wata hanya ya ce wa haddasana hasan al-hulwani al-hasan al-hulwani ya karantar da mu wa abdu bin humaydin shi ma tare da abdu dan humaydin qala suka ce haddasana yaqub yaqub ya karantar da mu wane ne yaqub yace huwa ibn ibrahim ibn sa'd shine yaqub dan ibrahim dan sa'd qala yace haddasani abi babana ibrahim dan sa'd ya karantar da ni an salihin daga salih kilahuma dukkanin su waɗannan mutane guda biyu sun samo wannan hadisi ne an zuhri daga al-imamu zuhri bi hadal isnadi da wannan isnadi wanda kaji mislahu lafazin hadisin iri ɗaya ne da wancan da muka karanta a baya غير أن حديث صالح انتهى عند قوله سيدي حديث صالح يا قارئ يا عند فأنزل الله عز وجل فيه sai ya saukar game da shi walam yadhkur al-ayatayn bi ambaci ayoyi guda biyu a cikin riwayar Salih wa qala fi hadithihi a cikin nashi hadisin kuma riwayar Salih din yace wa ya'udani fi tilka al-maqala riwaya da nake muku ishara annabi yana cewa ta faɗi la ilaha illallah su kuma suna sake maimaita mishi waccan kalmar cewa a targhabu an millati abdul muttalib na fata an gane shine suna maimaita mishi wannan magana وفي حديث معمر أتكين حديث معمر مكان هذه الكلمة مدد من كلمة فلم يزال به بس بشي بس سنة تميمة يتامش سنة تميمة يتامش تقول جوانا أبن دا إمام مسلم يي ورويت رواية تايا دا جمال ما يمبنبنتا وزينا تاتي واتي وانا لفظ نوانني وانا لفظ وانني وانا لفظ وانني وانا دا جتكين أبن دا إمام البخاري بيا على التعفين شنو ko kuma nadiran ne amma muslim yana ba da muhimmanci akan haka saboda wannan ɗabi'ar ta muslim wasu suka ce muslim littafin shi ya fi na bukhari amma sai malamai suka ce a wannan usmul sana'a ne ƙara kyautata abu ne kawai amma baya nufin a kimillance littafin ya fi littafin bukhari inganci littafin bukhari ya fi inganci amma wajen usmul sana'a kyautata tsari to gaskiya littafin muslim ya fi littafin bukhari na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am haka to waya faɗa hannun miyagun musulmi ne waɗanda madadinsu musuluntar da shi sai suka gindaya mai shuruɗa misali sai ka kawo rago sai ka kawo gora kafin da wannan sai ya mutu me za ka ce game da shi da me musulmi suke hukunci da fatin kalmar la ilaha illallah bai faɗi ba tunda bai faɗi ba ba za a nema mishi gafara ba to ya za ka ce al'amarin shi na ruwan Allah sai ka kaddara kamar wancan tunda ya yi yunƙuri amma ya za a su faɗa mishi ba su faɗa mishi ba suna neman kuɗi tare da shi وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لها أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت wannan riwaya ga ta nan daga Abu Huraira har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ji Abu Huraira ya faɗi li ammihi inda al-maut a lokacin da babban shi zai rasu sai ce qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah ashhadu laka biha yawm al-qiyama zan kafa maka hujja da ita ranar al-qiyama fa aba sayyaki fa anzala Allah sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shiryar da wanda kaso Allah ke shiryar da wanda ke waɗannan riwayoyin imam muslim yana tattara su don ya tabbatar mana da tabbacin waccan riwaya ta farko ta ainihin al-musayyab dan hazm wannan hadisi yana daga cikin hadisan da muslim kada ya rawaito shi daga abu huraira bukhari bai rawaito shi ba tirmidhi ya fitar da shi haka nan al-imam ahmad قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبو هريرة يفدى أبو هريرة يتي من ذن الله يفدى وبطشي يتي قل لا إله إلا الله كفد لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة da ita zan kafa shaida ko kuma da ita zan yi shaida ka a ranar alkiyama qala sai dattijo abu talibin bari ku ji a cikin wannan riwaya don ka gane fa'idar tattaro riwayoyi sai ce laula an tu'ayyira ni quraishu ba dan ka quraishawa sa'aibanta ni yaqulu na sirinka cewa inna ma hamalahu ala zalikal jaza rashin haƙuri da dajan dangana da san muhammadu shi ya kai shi ya faɗe ta la aqrartu biha ainak da na faɗi ko don in sanyaya idanuwanka ko don in haskaka zuciyarka kun ji matuƙar ƙaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kai ya faɗi la ilaha illallah ko da ba don Allah ba ko don ya faranta wa annabi amma sai ce yana tsoron kai ya aje abin kunya a cikin tarihi an wa 'ya'ya da jikoki gori cewa nan kakanku da ya zo rasuwa wajen dangana da haƙuri akan addini iyaye da kakanni ya sa bi addini ɗan shi to yana tsoron al-masabba da hizara masabba a rinka zagin shi ana gori ana aibartawa shi kuma balarabe jama'a ya ki jinin a yi mishi gori balarabe yana cewa al-mautu lal'a ba a ce yayi abin kunya da za a yi mishi gori gwamna ya mutu kafin wannan lokacin shi yasa ta ga qur'ani da yazo ba da labarin maryam yake ba da labari da uslubi al'arab inda take cewa ya laita ni mitu qabla hada balarabe zai fahimci wannan magana ya laita ni kai ina ma dai a ce na mutu kafin wannan wa kuntu nasiyan mansiya a ce a yanzu haka an manta da irin wannan abin da wannan dattijon yake tsoro fa anzalallahu sai Allah ya saukar da inna Allah ke shiryar da wanda yake so باب من مات على التوحيد دخل الجنة باب دكي بياني أكن وان يموت أكن توحيدي يشبع الجنة الله أكبر وان باب ينسو بيّن فلل لا إله إلا الله بفلل التوحيد أكن شوى دو وان يموت لا إله إلا الله دو وان يموت بتوحيدي يشبع الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وما حديث الإمام مسلم يا ساموش بجمال مش الإمام أبو بكر بن أبي شيبة da zuhairu dan harbin su biyu suka karantar da muslim don haka yace kilahuma an isma'il ibn ibrahim su biyun gaba ɗaya sun samu wannan hadisi daga isma'ilu ɗan ibrahim wanda aka fi sani da ibnu ulayya amma a nan sai bai ce daga ibnu ulayya ba sai ya ce ƙala abubakar amma shi abubakar cewa ya yi haddasa na ibnu ulayya malaman musulun guda biyu ne akan hadisin ku kiyaye abubakar bin abin shaiba ya ce haddasa na ibnu ulayya zuhair ɗan harbin ya ce haddasa na isma'il ibn ibrahim shi isma'il ɗan ibrahim an fi sanin shi da ibn ulayya tare da baya so baya so ake kiran shi da dan ulayya ulayya din sunan mahaifin shi ce ya fi son a danganta shi zuwa ga baban shi amma kuma an riga an san shi da haka to a nan sai malaman hadisi suka ce in ka samu kanka a irin wannan halin ya za ka yi mutum ya ce baya son suna kaza to amma kuma in ba ambace shi da wannan sunan ba ba za a iya gane ba ba sai imamu suyuti a cikin alfiya ya ce babu roki a ambace shi da wannan da baya so din amma a kyautata niyya ya zama niyyar ta address ce ta a iya gane shi ce da in baka faɗe shi da haka ba ba za a iya gane shi ba in ka faɗe shi da haka kuma za a iya gane shi amma baya so baya so ake ce mishi ibn ulayla to amma in ka ce kuma haddasana isma'il ibn ibrahim kama anan dole ko kayi shiru aka ji masu sharhi sai sun ce huwa bin ulayya kaga sai an faɗa abin da ba ka so ce dan ulayya ne ko kun gani jama'a haka kai ma a yanzu da yawa kana da wani lakabi suna ce maka dan gurgu ko dogo ko suna ce maka dan kaza akwai abin da za ka ana faɗa maka ba ka so tare da cewa abin lazimin ka sai malamai suka ce a dubi galibi rashin son na biyo bayan mutum da kake da ake faɗa maka misali su mura ran kashi da cikin mutane kan suna ce maka mai biyar ture ne ne su mura ran kashi da cikin hausa ta cikin sa dan kula mu ture ne ne to amma in ya zama ka riga ka shahara da mai biyar ne fa ka riga ka shahara da dan kula na a cikin su fa to in aka faɗi sai kai ka rinka matsuwa in ba haka ba sai ka zama kamar mahaukaci cikin jama'a kullum kai ta faɗa ba kuma wani ma bai san ba ka so ba shi kawai ya faɗa ne don a gane ka kamar ibn mulakkin ne ibn mulakkin ba ya so ake ce mishi ibn mulakkin malamin su ibn hakan ne to amma ya yi iya idan su da su uwar shi ta je ta auri wani malami ne koyar da yara hadda alqur'ani ana cewa malamin al-mulakkin malam mai koyar da hadda malam mai latsa da karatu to shi kenan shi kuma sai shahara agolan malami ne amma kuma kawai sai ake ce mishi ibn mulakkin to ba ya so amma ya za ka yi ba yadda ka iya sai da haka sai ka ɗauki wannan tarbiyyar kai ba ya sunanka muhammad ahmad idris amma an san ka da tankori to tankori din nan sunan kakanni ne suka sa maka ka tashi da shi ya haka sai wani haɗu da ke ce a tankori wato ka rinka dakewa ma in ka dake sai ka ga sunan ya mutu ka ce ya barka ba shi kenan lafiya lau shi kenan amma an kace kai da kasan ba na so ba aha madalla madalla shi ke wani ya gane da baraka sai ta wuce wani zai makale a bango ya kira abin da baka na taɓa gaya muku haka a nan jss hintuwa makarantar secondary ta hintuwa ba ta nan za ka shiga garin hintuwa ba ta nan a dama yanzu ina gudu hintuwa secondary school ce wajen shekara talatin da wani abu da ta wuce akwai wani malami injiya ne baya son kukan mage kukan mage ne baya so to shi kenan yara ne kuma da suka gane baya su da ya biya yana karanta da phoenix ne da ya biya yana fasar mana shi yana fasar mana shi yana ce ta shi hujja hujja hujja to nan nan dai sai mu transfer ta ka kai shi mani mani local government akwai makarantar secondary ana to ka san lokacin ana transfer kuma on transfer ya ka dubi yara daga jefa college funtuwa government college funtuwa ya kai shi da wani yaje sai ce ai wannan malamin ba ya sabbi kan mage suka ce wannan ne eh kowa wace ne cikin cikin ba su ba sai su kai yawa an yi ma da lafi sun samu aiki ne da suka fita kai wallahi shi ne aka samu ya rataye kanshi a nan garin mani ya rataye kanshi ya mutu ya rubuta takarda cewa saboda an yi mishi kukan mage kuma ba ya su Allahu akbar amma a musulunci mutum ce maka baya son su naka da to kaka kira shi daga musulunci kenan to jama'a kun ji wannan hadisi wanda ainihin ke cewa qala abubakar shi abubakar bin abin sheba sai ce haddasa na bin ulayya malam dan ulayya ya karantar da mu an khalid daga khalid قال يتي حدثني الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم وكرم تبني عن حمران بوا حمران الماجري سيدنا عثمان ني كما باوا ني عثمان مسلم شيء انتاشي عن عثمان يتي دغ مالمين شي عثمان قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغ منزل الله فقال منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يتي من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه وان يموت yana sane da la ilaha illallah zai shiga aljanna to kun ga waɗannan hadisai sun suke sassar junan su kamar da muka makarantar a baya a cikin wasu riwayoyi annabi ya ce man mata wa huwa ya alam ba ta man mata wa huwa ya shahadu wata riwaya ta ce man qala la ilaha illallah to lallai sai ka faɗi la ilaha illallah kuma sai ka ce ba kuma sai ka sani domin ba za ka iya shaidawa ba sai ka san don haka ba a bautar Allah sai in an san Allah to ba a sanin Allah kuma sai an koyi sanin Allah a cikin alkur'ani da hadisi don haka ayoyi da suke bayanin siffofi da sunayen Allah ka ɗauke su a yadda yake su ne ba su wa Allah kyakkyawan sani amma in ka ce maka Allah as-sami'u ne kace Allah ba sami'un bane in ka ce maka al-basiru ne kace ba al-basiru bane to yanzu kana inkarin siffofin da basu za ka san Allah to daga ƙarshe za ka waye gari da ka san Allah ba ke shi yasa za ku ga mutanen da suka fi kowa jahilta Allah su ne kafirai kafirai sun fi kowa jahilta Allah ba su san Allah ba me yasa saboda abin da aka gaya musu game da Allah kaf musu suke wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru girman kai sai ta yanzu ka dubi dattijan nan da irin kusancin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar la ilaha illallah ko ba don ya musulunta ba ko ba don Allah ba amma ya ce ba zai faɗi ba amma ya san in yi faɗi ran annabi zai yi sanyi amma saboda tsoron aibi ba zai faɗi ba to dalilin saboda bai san Allah ba wato ya san zafin aibi a wurin jama'a amma bai san zafin azabar Allah ba kaga bai san Allah ba ya san Allah ba zai jure da aibin da ke wurin mutane don ya kuɗi daga azabar Allah saboda haka a ba da muhimmanci game da karantar da ƴaƴa tauhidi sanin Allah jama'a a ba da muhimmanci karantar da su aqida tauhidi sunaye da siffofin Allah a rinka ɗigo ayoyin da suke magana dangane da Allah ana fassara wa mutane surori irin su kul huwallah a zaunar da mutane a musu tafsiri jama'a su san Allah sanin hakika shi ne zai tabbatar da من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة wanda ya mutu yana sane da cewa ba abin bautawa sai Allah ko zai shiga aljanna Allah ne da cikin farko ke maka wannan Khalid da aka faɗi cikin isnadin ne shine Khalid dan Mizran an bayyana wannan ko eh Khalid dan Mizran wannan hadisi na Usman Imam Muslim kada ya rawaito shi Bukhari da suka tabbata Nasa'i ya fitar da shi amma a cikin littafin Amal Yawm wal Layla Al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin shi Al-Musnad Bari ku ji wata magana da Imam Nawawi ya faɗi da wani sharhin hadisin ne yake "Iqlam anna madhhab ahli sunna wa ma alayhi ahli al-haqq min as-salaf wal khalaf أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة نصيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم لم يبتلى بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا إمام النووي اعلم كفن أن مذهب أهل السنة مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق وكما حير بمثال الجسكية مثال يكيكي سكاكي من السلف بجسكي ما لمن فرقه والخلف بوطن بسكة بيو باين سبا أكيدا إلن تاسي كاب تنسي شواسك أن من مات موحدا والذي يموت بتوحيد دخل الجنة قطعا دي يموت بتوحيد دي يموت بلا إله إلا الله yanke aljanna zai shiga ala kulli hali ta kowane hali ya mutu kashe shi aka mutuwaye haɗari ta kowane hali a kowane hali ko mutuwa ta shafe shi ma bayyana ruwa miki da tauhidi sai ce fa in kana salimin ko ba bayani fa in kana salimin min al ma'asi in ya zama tun da yake fitacce ne shi daga zunubi kamar wa fasabi kamar karamin yaro karamin yaro ne musulmi wal majnun da mutumin da yake tun yana karamin mahaukaci ne wallabi tasala jununuhu bil bulughi da kuma wanda haukar shi ya kai lokacin balaga bai warke ba والتائب توبة الصحيحة من شرك da wanda ya taɓa yin shirka amma sai ya tuba tuba ingantacce aw ghayr dinil ma'asi ko kuma ya taɓa yin wani sako amma sai ya tuba idan lam yuhdith ma'asiyatan ba'da tawbati ma damar bai sake aikata wani sako ba bayan wancan tuban wal muwaffaq da kuma wanda Allah ya dace da shi alladhi lam yubtala bi ma'asiyatin asla wanda tun da yake ba a taɓa garabtar shi da wani sako ba وكل هذا الصنف يدخل من الجنة هذا من جماعة ينفع الجنة بعد فكت يعني وعلي من المسلمين يمسكوا الجنة ما هو كثير من المسلمين أما هذا فرعي حتى يتعافوا أما هو كثير من المسلمين أما أتي بالجرمي وهو كثير وقال فأقلت بالشيطان كاتين هو كثير لا لا تجربتي أكثر أما أنا كلامي هو كثير حرية بلدة كتب الحق ويمشي والجنة بالتبع ina fata an gane wala ya dafa ne mai nuna asira ko ɗaya waɗannan ba za su shiga wuta ba lakin mu sai dai yarjuna ala al-sirat al-ma'ruf fi al-awrut wa sahih anna al-murad bihi al-murur ala al-sirat sai kawai sai sun ji ne sun mutar saboda za su yi ta kanta kamar da Allah yake wa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi ta kan wuta din domin sai ya bi ta kan sirat wa huwa wa huwa mansubun ala dhahr jahannam cikin sura'i gada ce wanda ake kasa ta askar wutar jahannama a'adam Allah min Allah ya kire daga wutar jahannama wa min sa'ir mukrim wa amma man kanat lahu ma'asiya kabira musulmin da ya nuna da manyan manyan sabo amma musulmi ne wa mata min ghairi tauba ya mutu bai tuba ba fa huwa fi masi'atillah sai ka bar al'amari da Allah ya mutu yana tarbiya amma musulmi ya mutu yana gida amma musulmi ya mutu yana cin kuɗin haram amma musulmi sai ka ce al'amarin ka da kar ka ce yana aljanna saboda musulmi kar ka ce yana wuta saboda zunubi in mun ga ake magana mai tsawo sai ka ce to yana ya mutu yana da tauhidi mun yi fatan alheri saboda tauhidi alheri amma ya mutu yana da sabo kuma muna biye mutu tsoron azaba Allah ya tambaya ita ce ko za a yi mai addu'a Allah ya gafarta musu na'am za a yi musu in dai mazhabin ahlus sunna za a yi abin da yasa malaman ahlus sunna suka ce to ai ma in akwai mai buƙatar addu'a babu kamar wannan wanda yake zahiri ku da kanku kun ce daga irin saban da yake kadai inda aka so musulmi su hore shi ne wajen yi musu sallar da'awa ana so musulmi masu mutunci malamai da bayan Allah na gari ana so su ɗan nisan cikin su da bayan su da fa'iza amma wannan baya nuna da ya kafi wato asali mu a Najeriya Allah ya sauka kamar yadda mu bayanin karatun da ya gabata fitina ce ta faɗo mana mu kawai abin da muka sani ya mu kafiri ne ya mu musulmi a'a akwai musulmi fasiki akwai musulmi ne bid'a akwai musulmi azzalimi akwai musulmi salihi akwai musulmi mai tauhi in ce fasiki ba a nufin kafiri in ce azzalimi ba a nufin kafiri in ce ɗan a ba a nufin kafiri ko da haka ku kiyaye waɗannan tafsiri ma'ana musulmi ne an tabbatar baya shirka amma ya mutu yana shirya ko kaddara na ya sha giya yana kwanto ne na sa ta bugu ba ka da yadda ka iya musulmi ne ba za ka ce kafiri ba musulmi ne to ko ya halatta ka ce Allah ya ji aiki na'am ya halatta ya ma wuce ya halatta wajibi ga dan musulmi ne sai da haka ku kiyaye saboda kamar da ta faɗi a karatu ko gabata muryar nan samu na murya ce ta ahli sunna ba da'awa muke wa kowa ba muna da'awa ne ta ahli sunna dole ne mu tsaya mu fassara wa musulmi na duniya me ce ce aqidar ahli sunna a fita daga bidiyoyi jama'a da duwan ainihin hayaniya da aka shiga me ce ce aqidar ahli sunna kana jin imamin nawawi a cikin kan yau ta tara ta dari tara da wani abu da rasuwa da yake cewa mazhabin ahli sunna da mutanen kirki daga malaman farko da waɗanda suka biyo bayan shi ne ake karantawa a nan ina fata an gane fa in sa'a afa an in Allah ya ce ne afuwa sun ya afuwa domin yana da tauhidi shi ne hadisin Abu Bakr kuma karanta a baya da Abu Bakr yake cewa wa in zana wa in faraq ya rasulullah ya manzon Allah kace la ilaha illallah zai shiga aljanna manzo Allah yake eh sai Abu Bakr yake ko yayi jina ko yayi sata manzo Allah yake ko yayi jina kowa ya sata abubuwan da yake manzon Allah ta ce kowa ya jina kowa ya sata manzon Allah ya ce kowa ya jina kowa ya sata manzon Allah ya ce abubuwan da yake cewa ya rasulallah wa in zina wa in sarak kowa ya jina kowa ya sata manzon Allah ya ce wa in zina wa in sarak ala rami an ta abin zarni abubuwan da ko ba ka so ya shiga aljanna mun karanta a baya wannan hadisin ba certification ne aka baka ba ba karanci aka baka ɗore ai kuma la albani sun ja mana hadisi don haka duk aikin da muke ba mu shiga aljanna a'a ba haka karatu yake da abin da karatu yake nufi an nasu an nuna mutum sunan la ilaha illallah ma damar ya mutu da la ilaha illallah sai ya shiga aljanna ko da an san su wata don a mai azaba game da zina game da cin giya game da sata game da gulma game da cin dukiyar haram ko da abin da aka aure shi ko da an ɗin don jama'ar da yake galin su an dankara musu amma ma da mu yana da tauhidi sai ya shiga aljanna a cikin wata ya ta annabi yawman min al-sa'ad ko mai tsawon zamani sai samu wata rana kuma ya dawo aljanna dan ka gane girman tauhidi wa adkhala al-jannata awwalan ina fata an gane idan Allah ya so shi ya yafe musu duk zunuban su sai Allah ya yafe musu zunuban ya shigar da shi aljanna tashin farko waje ala hukar ismin awwal sai Allah mai da suka zama farko na farko shi ne waɗanda suka mutu ba zunubi ba ko mutanen da in suka bi Allah zai wanke su daga duk wani zunubi ya ce su ga aljanna tare da na farko wa in sha'a azabahu alqabra alladhi yuridu azza wa jalla Allah ya so musu azaba gargadan yadda ya so ثم يدخله الجنة فمن يتبدل في الجنة أما فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد تفسير سوى ديا دونك بتوحيدي بدا أتبع زينب بس أو تبين بالله الله أكبر لما أقول كده ما بعد من أنا ما بعد من أكل من ديا مش بتوحيدي هي سبع الجنة ديا دونك أكل توحيدي تو بدا زينب أو تبين بالله ولو عمل من المعاصي ما عمل ذكر الجنوب بأي تفاقوى كما أنه لا يدخل الجنة أحدا أحد مات على الكفر فمن يبدع والذين أكن كافر تكوف يصوت أو صوت بغيث رأيهم الجنة ولو عمل من أعمال البر ما عمل أيكم الجنة بأي تفاقوى ما دام يامت أن يشرك بالله أن يماتوا الجنة ما لبنا هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة ومن في تقوم بيانه أنني بمذهب أهل السنة بمدون المسألة جماعة كن جمع قيم داما كافر كمسلمي دنيا شاجية في إنا هلك هذا في الكاتبة إذا المسلمين شاجية بلا مسلمين فاسدة لأن من المسلمين أما فاسدين إذا المسلمين فاسدين جنة بلا مسلمين فاسدة sai ce musu musulmi amma azzalimi idan musulmi kuwa ya halatta shan giya ya ce giya halal ce ko da bai sha ba ya zama kafiri ku kiyaye don ka wannan take akida mana yake cewa wa qad tazaharat adillatul kitab wa sunna wa ijma'in yu'taqad man yu'taddu bihi min al-umma ala hadhihi al-qa'ida wadannan maganganun da kaji mun faɗi ko fi qur'ani da hadisi da ijma'i na malaman da ake yarda da ijma'in su duk sun haɗa kan haka fa tawatarar bi zalika nususun sannan nasoshi sun zo na alqur'ani da hadisi birjik tuhassil al-ilm al-qat'i waɗanda suke cikin saryan wannan magana da muka faɗi a wurin daidai ce ina fata an gane Allah na daga cikin sarki ya taimaka na'am na'am malam na'am sura na'am a mun wani karatu wanda muka faɗi cewa yaro in ne yaro ne wanda ke faɗa gaba ko da wani iyayen musulmi zan da shi yaro ke kan zai tafi wannan shi ke cikin magana ma da na rubuta ba to bayan wannan shi kansa al-imam an-nawawi sai ya ce al-imam al-qadi al-iyad al-qadi iyad ya tattara maganganun da malamai suka yi dangane da wannan mas'ala ina hukuncin musulmi ke da wani su yana son biya ko yana zina ka dai ji matsayin mu ahalin sunna ko to menene matsayin murji'a murji'a wasu mutane ne waɗanda ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi da ke dangantuwa zuwa ga musulunci su sassauci ne da su sassaucin dai ya kai matuƙa ya zama sakaci ya haifar musu da mugiyar aƙida ta suna ganin mutumin da yake musulmi ne da jimmahi da Allah da mutu da rikin waɗannan su ne murji'awa in ka ka samu kawari jawa su kuma su suke da kawari jawa su kuma zafi ne da su su kuma zafi su ya kai ko ɗan yawa laifi sai su ce kafiri mutu zai shiga in ya shiga kuma ba zai fita ba sai kuma aka fi waɗancan ina fata gani alƙadi iyali ya kawo tafiyar aƙidojin waɗannan gaba ɗayansu mu'tazila su kuma tsakatsaki ne mu'tazila su kuma sun fi kama da ƴan ƙala ƙato a ƙasar nan su kuwa cewa suke yi musulmi ne wannan mutum da ya mutu yana son jiya amma in ya shiga wuta to har abada ba zai fita ba maka ce me amfanin musuluncin su suke a nan duniya a nan duniya musulmi da kiraƙe ta ya mutu sun mai tsabti sun mai sallah sun mai kaza amma ni zai lahira da laifin tafiya to ni shiga wuta Allah ba zai wasu ne ba zai fita ba waɗannan su ne wa aƙidoji waɗanda yake sun saba ma ahlus sunna aqidar khawari musulmi aikata zunubi sai su kafarta shi kuma su ranar lahira zai bayyana a wuta mu'tazila su ce murji'a ce ba komai inda shi musulmi da aljanna kai tsaye zai tafi sai ce saɓon ta ce ba shi musulmi ne mu'tazila su ce ce musulmi ne amma in ya zo lahira ya yi ta zai da kuma zai da kuma a cikin wuta su ɗin mu'tazila su kuma sai ce karkatu akwai ɗan manzila bai da manzila ɗin wanda zai ce ce Allah yana da wani ruwan da zai saka shi ba wuta ba ba aljanna ba mun jilatin da mun jilatin ba kuma tudun arafu da domin tudun arafu a wurin da suka ce a shi wani aka za a je shi da Allah ya sauka إمام مسلم يقول حدثنا محمد بن أبي بكر بن المقدم حدثنا بكر بن المفضل حدثنا خالد بن الحذاء عن الوليد بن أبي بكر عن الوليد أبي بكر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, يقول مثله سواء أتمنى رواية حمران وثياب سيدنا عثمان لما تقول وانت حديث مثل في بيضة وانت لك جنب أكثر كل مرة بكين فائدة سنة معلمين يعني كل كتب سيدنا سيدنا سامونا البركة وانا حمران a matsayin bawa ne gidan uku amma sai tsari a matsayin tsari haka ake in ka zauna da malami ya ɗauko ka rika rika masa tsara a gida na'am ka rinka yin tsara amma ka samu ilimi ku kiyaye wannan da kyau shi ka ko da yau yaran sardauna kaf ɗan siyasa ne kuma nake suke yi saboda sun zauna sun gaya ake siyasa har yanki da musulmi sun koyi ake siyasa shine fa'idar zama a wurin wanda ya iya kaza ce ka zauna wurin ɗan siyasa kai dogon ɗan siyasa ne to kana nan kana nan sai ka gane to ashe siyasar nan ba ana yin ta bane da banza yana so a ci siyasa sai da certificate sai ka ce da gida wa maka izini ka je ka shiga izinin classes kana nan kana izinin classes wata rana sai ta ce miki ke gida a taimake ni na a tsaye da cikin sula a ƙauyen kada abu ya wuce ku karanta Niger Delta akwai tarihin da duk wanda ya makarantar firamare an karantar da shi jaja of Apogo jaja of Apogo bawa ne aka ce aka zo da shi gari amma sai da yawa ya zama sarkin gari haka aka yi a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello akwai wanda aka ɗauke kira ne aka ɗauke shi ma'ana an ɗauke shi ƙaramin matan da ƙaramin ma'aikaci da ƙaramin ma'aikaci ko su amma sai da yawa da yawa na profesa aiki da na tijani shi ne profesa sari haka ake yin jama'a ni ne kai in ka zama cin ko da rafi in ce ko ko da rafi hanyar akwai matsala akwai matsala jama'a ko a kai kuma ko da rafi a hankali a hankali da wata rana sai ka kira tare sai su je su kafa kamfanin sukari kuma na haka ne kamfani ko kun kuma ka zama haka ake duk duniya kuma haka ake amma ba hausa ne in ka ganta tana so da gaba in ka haka za ta mutu tana so da gaba in yana so da omen to haka zai mutu yana so da omen amma ba haka ake ba a duniya ba kuma za ku ganta ba kuma sun zo daga duniya daga ina ne an ɗauke su aiki a ebi amma sai ga yana izinin classes yana izinin classes da girman su ke don su kato a cikin yara ana musu dariya ana jirgirar su wata da za a jawa zama lakkara wallahi tallahi jama'a haka wani kasama ne jama'a kasama aka ɗauke shi aiki a university ne aka je jiniyo jiniyo ce kai sai ga ɗansu za ta shiga university sai ta ba zai yi ba haka ce ya ake shiga jami'a ake mishi sai an yi jam yake sai ya yi jam ɗin shekara shi nawa shekara shi sittin uku ne babu hamsin da bakwai ya zauna aka koya miki ya za a ya za a yi jam ɗin yake suka shiga aji ɗaya da su da ɗan kiman san haka da ajin da ɗaya wata ran ta zo ta rufe sai kira ta sai ce da za ta da wannan ba babanki ba ne sai nace a na ka san tafi ba ruwa sun ci a kai abin da ɗaya da shi da ita da mun ji ɗaya kwace ka san mu wanzu ita tana san tana aikin da babu shi kuma yanzu ya zama lattara har ya gama masar ya ji ya zama lattara haka ake yi ku tashi yan arewa ku faɗaka yawwa ba haka ba to ana nan ina nan zai ba wata ranar ya so fita daga gidan ka ba nan ka bari wallahi haka aka yi musulmi a filistin musulmi a filistin haka aka yi musu yahuda suka zo suka mamaye ƙasa aka ce musulmi ki shiga ka ba ko mun suka koma gefe kana da wani gidan ka ta kwanka ta kofa ta ce fito ina mata ta ce ta fito ina ta ta ce fita ya dawo da rafi da ce a ce an dace gidan in kai magana sai a harbe ka a gaban matarka da 'ya'yanka 'ya'yanka su koma bayan gari suna rayuwa a kafar ba din aka fara kuma bakin wasu ba don mun kawo tarihi a baya yanayi ne in ya juya ku rinka yin tunani in ba kwa tunani kuna tafiya tare da yanzu shike ne sanda aka tare abuja duk an na tsukewa suka ba su ta abuja ba duka in suka yi amma da suka leko suka ga lagabar a yau ne da mun ta kashe biyar ba abuja ko ina ka zo ka bincika duk duk duk da ake gudanarwa a abuja na mu gudanarwa ne filaye ne aka ba mu aka ba su soci da balafin mun sai mu siya in aka ba su filin soci sai su je su gina soci mutumin aka ba da filin masallaci sai wani ya je siyar da filin masallaci sai a zo a yi shaguna yasa wata rana yan rufa'i da gano wata ƙaton yini ne na complex shopping complex sai gano a whatsapp lab masallaci sai yin samu ne ce kuna son filin masallaci ce ce ko kuma ku tattali kuɗin gini sai sai za su mutu sai ce an duka kasuwa aka ce an nade yake a whatsapp lab za a tabbata sai aka yi ce ta amma to amma matsalar ita tambaya tun farko ya aka yi wani ne limani ya siyar a nan unguwa akwai filin masallaci a nan unguwar akwai filin masallaci kafin da filin makaranta kafin fili wani ne imani ya fili ko su kuma yana har yanzu ba su siyar ba a nan anguwar da muke magana dole ne mu tashi mu gyara tunani mu tashi mu gyara tunani ka bin ka je ka bincike hotel da ke Abuja yau hotel guda nawa ne na musulmi yau a Abuja ina tabbatar maka da cewa babu kashi biyu bisa ɗari na hotel ɗin Abuja a matsayin musulmi ya hana ne ba wani ya hana ne sai kullum kun kuna ganin cewa waɗannan kafirai barazanar da gare ku ko da ne ne kuna kuke sai an kuka fara zuwa Dubai kasuwanci mu ina ɗaya daga cikin wanda muka fara zuwa Dubai kasuwanci a Najeriya yau mun ja da baya yau suwaye suka fi kowa yawa a Dubai har nan sun suka fi yawa a Dubai wa yake mu ja da baya ɗaya ne ke mu ja da baya wa yake mu ja da baya so ina son ku gane duk wannan lamarin jama'a wani lokacin kafin ku ji haushin maƙiyan ku ku ji haushin kan yanzu a nan jariya da je kasuwar mu ta ku sabon gari kan da yan awo wake ku ga kasuwa ne da suka tsaya ku ji da kasuwar ta kan da sauran suna fito wake suna kawo shekara ashirin da suka da haka da kauce mutanen ne amma yanzu arna ne suka da haka a hannu wake a ta fuskar in suwa ke cewa mun ke suwa ke nuna wani ɗin a da zuwa in suwa wani ne amma me yasa daga baya in a tsibira ne yake da gaskar jama'a ko ne da zamu yake da gaskar wannan karamin misali ne fa professor Sare kowa sun mutum jihar Borno ne ya zo min ne da secondary school certificate aka ɗauke shi a secondary class amma ya fita daga cikin jami'ar a matsayin professor kuma vice chancellor in the institute of the most prestigious Ahmadu Bello University Zaria ya aka yi ina yi ne with heart and mind da gaske suke mu kuma komai muka ɗauka zan ce sai ba ya karatun dan ba karatun ba aljanna zai kai ba kuma karatun da zai kai shi aljanna bai kai alamfar kansa ba to ka ji wasu university sun fi ta adamawa ka ga mu gashi shi ne professor ga shi ne na jin shi ne silver ne nake ji ko eh na jin haka wannan da hanan yanzu ga yaran mun a zariya ya hana su ba ya hana su shiga ubi ko da na su shiga ubi ne ka ga ina suke tsara rayuwarsu to dole ne ku tashi ku farka ku taɓaka ku zabura wallahi zama irin wani wato ya fi kama da zaman ƴaƴan kishiyoyi masu kishi in aka haife ka a gidan da yake matan uban ka hudu ne kuma faɗa suke da juna suna gaba da juna ka san kowace tana son ƴaƴanta su yi su ne ko to ka san ba kwa wasa irin wannan rayuwa to Najeriya a yau ta wuce haka wallahi tallahi jama'a a cikin nasa min jama'a hira muke wallahi wallahi al'azim shekaran jiya ko da daddare hira ce ta kama a wurin taro a Abuja wata tana cewa ita gaskiya tun da take wai ita yarwa take za ta kanta ita ba ta taɓa jin wai a ce wai ba a ce ɗan arewa ɗin duniya ba sai mutum mata tafi ya yi rikici go back to the secondary school to get civic education to know the people of Nigeria. Wai ita ba ta taɓa jin bahaushewa ta matsayin Ingilishi ba. Shi ba ta san kai sarki da ba. Ba ta san kai sarki da shi ba ta san tarihin Najeriya ba. Amma wannan yana fassara maka reni ne ko ba reni ba. Reni ne. Ina idan har ɗora yana da fata ita ma dabbawa tana da wari. Idan har sun rena ma akwai abin da muka ba da dama aka rena a kai. ka je ka duba ka gani almajirin da ake samu a kudancin kasar nan gida ne ne nasu gida ne ne nasu addinin ne yake a bara ba addinin ne bane addinin da cewa ya mutashi da nemi ilimi addinin da cewa ya mutashi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana ila da lahira addinin da cewa ya nemi kyakkyawa zai yi nuna da mutunci amma muke gani yadda muka gani da dole ne ina zuwa muku yanzu ba shi an yi jam zai ku binciki yaran da yau suka samu kyau 150 150 150 at highest level daidai lokacin da suna da 240 270 na mun ta ku sai ce examinal practice examinal practice kullum kullum examinal practice ma'ana wai yaran su sun sun ta fi jarabawa kullum sannan sai ka je ka ga adadin yaran da suka rubuta exam a arewacin Najeriya kaf da ke adadin yaran da suka rubuta exam a jina ɗaya daga cikin jihohin su me yasa mun fi yawa ya kamata ba statistics kenan aka zo yin jam ya zama yaran mu sun fi yawa makarantu a nan yadda ake ɗiban ƴaƴa sun fi makarantu a can don san makarantun kaf na kuɗi ne ba wata makaranta public school kuɗi ake biya amma makarantun da ko da an ce public school ɗari biyu ne ɗari da sittin za ka biya wa yawo ya aka yi irin wannan statistics ne ke yawo haka dole mu binciki kanmu a harkokin kasuwanci a harkokin noma a harkokin komai zama basiriya aka turo mana ran nan muka je muka tattauna da ita akan tumatir ba shi mutum ne mana a nan ƙasar ikara suna so za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza shi da kike amma ku na za a ce sai mu na kuke wannan abu suke akwai wadanda suke nuna tumatir ne sun turaru a wasu yankunan na kudancin ƙasar nan tumatir ba ya kai ya kawo ba amma suna da alaƙa da ƙasar ingila da sauran ku ga shi ga shi da garin isra zuwa kano iyakar za a kai tumatir a tashe shi shi ke amma ina mutanen ku suke abin dole ne kwakwalen musulmi a aiki jama'a ina zuwa ne kwakwalen dole musulmi a aiki mu dole zama haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye. ina magana ne akan lallai in ka zauna kusa da malami ko kar ka sake sai ka dan samu wani abu kai ma ko ba haka ba sai ayi ba kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan wata tambaya ko abin da dai kamar yadda muke fahimta wani ne kamar ba wani tsoho ne sai daga baya kuma sai ya tuba to waya zai waɗannan mutane da wurin karɓar kuɗi a hannunsu idan da yadda zai nuna musu to in babu waɗannan kuɗin insha Allah ta'ala tun da ya tuba ana fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamai suka ce sai yawan ayyukan alkhairai akan haka insha Allah ونسأل الله أن يشفع لنا من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب